الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da shan ruwa barkanmu da wannan lokaci daga wannan masallaci masjidul ahfaj cikin anguwar nasarawo a cikin garin gombe a jamhuriya ta najeriya a yau sha biyar ga watan azumi sannan kuma shine majalisinmu na goma sha biyar na tafsiri insha Allah ta'ala inda muke ci gaba da tafsirin Qur'ani mai girma daga cikin suratul suratul Baqara muna nan cikin suratul Baqara zamu tashi aya ta 200 da nawa aya ta 210 cif cif fa in zalaltum min ba'di ma ja'akum bayyinatu fa'lamu anna Allah azizun hakim hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu ko ita ce zamu tashi insha Allah tabaaraka wa ta'ala na'am a karanta mana wannan aya
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim hal yanzuruna illa an ya'tiyahum الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور وبنجي سبحانه وتعالى yake cewa hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allah fi dhulalin min al-ghamami wal mala'ikatu wa qudiya al-amru wa ilallahi turja'ul umur kafirai sun kisu imani ga Allah subhanahu wataala sun kisu sallama shine ubangiji yake magana a kansu yake cewa hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu nan wajen muka ce al-istifham ne istifham ne bi ma'anan nafi mun gane yanzuruna ayyantazuruna ay ma yantazuru ha'ula'il mukaththibun wa'annan masu ƙaryatawa wa'anda suka zame fa in zalaltun dinnan da aka fada wa'anda suka zame ba abin da suke jira ya zama na hujjarsu ta ƙarshe ta zo ƙarshe ta yadda sakamakonsu kawai sai tafiya wuta a lokacin da an yi a ce humallahu fi zulalin ubangiji zai zo musu ai ma a zulalin tare da wani wata inuwa min al-ghamami inuwa ta gajimare ba irin gajimaren mun nan ba wal mala'ikatu wal wawu huna wawul ataf wannan wawul ataf ne al mala'ikatu ma'tufun ala Allah hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allah nan ya'ti ko wani fili ne fili mudari Allahu fa Allahu ba fa'ilun haƙiƙi fi zulal mila zamami wal mala'ikatu wal wawufa wawul adab al mala'ikatu ma'atufun shi ma fa'ili ne wa ƙudi al'amu wanda ce fassara ta ahalus sunna sabanin fassara ta sha'ira hal yanzu na ila ayatihumullahu ay hal yanzu na ila ayatiya hum amrullahu haka suka fassara za mu zo mu samu zamakshari a gaba za mu dan bada misali da kuma jalalaini tunda akwai nau'i na ashariyanci za ga yadda suka fassara ta amma nan gurin ana nufin ubangiji ne da kansa zai zo shi gurin hisabi gurin alfasul hal yanzu ila yatihum Allahu fi dhulalin min al-ghamami wal mala'ikatu mala'iku ma za su zo shi sa da ya zo da zamma sunan Allah ma ya zo da zamma in kuma za ka yi tawili sai mu ce ya za ka fasara faɗin Allah madaukin sarki waje abin nan kalla idza dukkatil ardu dakkan dakkan menene gaban waje a rabbuka wal malaku aka ce rabbuka wal malaku ubangijin ne fa faɗa ya ce ni ne zan zo kai kuma ba ash'are ka ce a ba kai ne za ka zo ba al'amarinka ne zai zo kamar suna faɗa da Allah suratul an'am fa alaramma hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'ti ya rabbuka aw ya'ti ya ba'du ayati ta ma zo ba'du ba aw ya'ti ya ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati duk akai ta kawo su fa'ili fa'ili fa'ili fa'ili me yasa duka zaka bashi zaka bashi suna na fa'ili sai wajen Allah kuma sai ka canja يوم يأتي بعض آيات ربك لا من لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنا من قبل شيني نم قرن أبن أكي فلا ina so fassarar ayan ta fara fitowa ba abin da suke jira fa sai ubangijinsu ya zo gurin hisabi lokacin da ubangijinka ya zo gurin hisabi mala'iku suka zo za ka ce zan yi imani ne alƙalami ya bushe هل ينظرون ياتيهم الله ياتيهم او هل ينظرون الا ياتيهم الله في ظلم من الغمام والملائكه وقضي الامر ارانا babu wani sabon zance kuma an gama dan wuta yi wuta dan aljanna yi aljanna wa qudi al-amru wa ila Allah turja al-umur dama duk al'amura zuwa ga ubangiji suke komawa ina so a dan bani aron hankali fiye da yadda ake bayarwa akan wannan ayan ma'anarta za ta fito sosai idan muka yi wasu kashe-kashe na ceto domin ayar tana ƙarƙashin ceto na annabi sallallahu alaihi wasallam ne ana nuna mana ceto da girma na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ceto ya kasu kashi-kashi akwai ceto sun kasu kashi-kashi masu ceto mutane game da ceto ran kiyama su ma sun kasu kashi-kashi sun kasu kashi-kashi amma kafin mu je abu ja'afar tabari abu ja'afar ibn jarir tabari ya kawo wani hadisi mai tsawo wanda imam ibn kathir ya kawo shi imam kurtubi ya kawo shi zahir ibn ashur ibn atiyya manyan malaman tafsiri sun kawo wannan hadisin ingantacce ne suna fassara wannan ayan daga abu hurairu allah ya kara masa yadda hadisi ne mashhuri wanda ba mutum ɗaya ba daga malaman tafsiri suka kawo shi da kuma ashabul masanid annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annan nasa idza ihtammu li mawqifihim fil asr fil arsati tashaffa'u ila rabbihim bil anbiya'i wahidan wahidan mutane idan suka je suka tsaya bayan an mutu za a yi tsayuwa kadai ta shekara arba'in ba wanda ya kula kowa ana cikin azaba ana cikin bala'i ana cikin masifa gumin mutum ya rufe shi Allah ya watsar da kowa har da annabawa suna wajen to za a bi kan annabawa ɗaya bayan ɗaya a je gurin annabi adam a ce kai ne annabin farko kai aka fara aikowa kai ne baban mutane kai ne kaza ka je ka nema mana ceto wajen ubangiji kowa ya bada uzuri kowa ya bada uzuri a zojen annabi adam ce na ce yayin itace a cikin aljanna na saba wa Allah ina tsoro a je gurin annabi Musa ya bada uzuri a je wajen annabi Ibrahim ya faɗi kuskuren da ya ji a je gurin annabi Isa ya ce ni da ake ce min Allah ne a je gurin wane haka za a kewaya har a zo gurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ana laha ana laha ni ne zan muku wannan ceton sallallahu alaihi wasallam ya ce fa yadhhabu annabi sai ya tafi fa yasjudu lillahi tahta al'arshi sai ya je sujjada ga ubangiji a karkashin al'arshi wa yashfa'u inda allahi fi an ya'tiya li fasli al-qada bayna al-ibad sai annabi ya nema a zo a raba gardama a yi hukunci tsakanin bayi kun gane ko idan annabi ya zo gaban ubangiji zai zuba ne zai zuba a gaban ubangiji zai yi wasu kalmomin da bai taɓa yin su ba a duniya zai sunkuyar da kansa ba zai iya daga kai ga ubangiji ba zai roƙa zai faɗa bai taɓa yin su ba kalmomin fa a duniya zai yi ku duba fa yadda al'amarin yake ba fa neman ceton kansa yake ba ceton wasu yake nema Allah subhanahu wataala zai ce masa daga kanka kenan yana zube wane mutum an zo gaban Allah annabi yana zube a ce daga kanka roki za a baka nemi ceton za a yi maka sallallahu alaihi wasallam to nan gurin sai ya nemi ceto ya ce ga abin da za a yi muna roko za a mana kaza za a mana kaza za a mana kaza to a lokacin ne ya ati fayushaffihu Allah sai Allah ya karbi ceto sannan Allah ya ati fi zulalin min al-ghamami ba'da ma tanshaqqu as-sama'u ad-dunya ubangiji zai zo tare da inuwa ta gajimare bayan sama ta tsatsage idan sama'un shaqqat yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami ko wa nuzzilal mala'ika tanzila ita ce dai wannan ayan saman za ta wau za ta rarrabe bilgamam tare da wannan inuwan da muka faɗa na abin nan gajimare Allah ce wa nuzzilal mala'ika tanzila wai za dukkatil ardu dakkan dakkan waje a rabbuka wal malaku soffan soffa to a lokacin da ubangiji zai taho irin taho wanda ya daidai da nasa ya yanayin tahowar Allahu alam shi ya san kayansa ya gaya mana dai zai zo bu ba san irin zuwan ba kuma dole mu imani da shi ka ce ya take za ka shiga wani layi na arnanci domin ba mu san na Allah ba kuma in ka kuskura ka sifanta cewa irin namu ne ka samu matsala to yo waje arabu ka wal malaku ko wal malaku saffan saffan za ka tambaya ya mala'iku za su zo ne balle Allah za su zo su kewaye gurin to wayan zulu man fi haminal mala'ika mala'iku za su sauko na saman duniya sannan sama ta biyu sannan sama ta uku sannan sama ta hudu sannan hamalatul arsh za su sauko sannan ubangiji haka hadisin ya fada wayan zulul jabbaru ya za ka fasa jabbaru kuma nan in can ka fassara halin da ya ce humullahu can falahu ma aka fada amma suka fassara suka ce amrullahi wa yanzu jabbaru a hadisin yace azza wa jalla fi zulalin min al-ghamami wal mala'ikatu mala'ikun nan zaka ji sun ce subhana zil mulki wal malakuti subhana rabbil arshi zil jabaruti subhana al-hajj alladhi la yamutu subhana alladhi yumitu al-khalaiqa wa la yamutu subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh Udusun, Udusun, subhana rabbinal a'la wannan fa duk kirari ne ubangiji ya zo subhana dhis sultani wal azama subhanahu abadan abadan abadan haka za su yi ta wannan kirari wa ubangiji subhanahu wataala ita ce wannan ayar da take gabar mu hal yanzuruna illa ayatin fi zulal min al-ghamami wal malaikatu yanzu kun ga mun samu ceto guda daya mun samu ceto daya wanda duk duniya ba wanda zai sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ceton ya yi shi da mumini da kafiri kowa ya shiga cikin wannan bonus din shi sa imamu tahawi a cikin aqidatu tahawiyansa yake cewa was shafa'atu allati dakharaha lahum haqqun kama ruwa fil akhbar ceton da ubangiji ya ajiye ta wa al'ummarsa wanda annabi Muhammad ne zai wannan ceton gaskiya ne to mutane mutane game da ceto sun kasu kashi uku mutane game da ceto sun kasu kashi uku wasu sun yadda akwai ceto wasu sun kore ceto wasu kuma tabbatar da ita ya wuce gona da iri ma sun kasu kashi uku ne mutane a game da ceto wasu suka tabbatar da ceto akan komai zai iya ceto har wanda bai cancanta ba har wanda hadisi da aya ta kore suka ce kawai zai ceto suka ce matattu ma za su yi ceto waliye za su yi ceto kabarurruka masu wanda suke cikin kabari gumaka bishiyoyi itace shehi ko mai tsayar da shehu yake zai maka ceto ko baya bin Allah ko baya sallah za a tabbatar da ceto wani zai ceto wani zai ceto wani zai ceto Allah kuma ya ce wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula shafa'una inda Allah suna bauta wasu Allah kuna cewa wannan sune abin ceton mu ranar tashin alkiyama baka isa ka nuna wani mai ceto ba sai ubangiji in shi ya nuna ya bashi criteria ya ce wannan zai ceto kuma ba a gane shi daga duniya sai an je can in ba wanda annabi ya faɗa ba sallallahu alaihi wasallam zaka ji suna cewa mana abudun illa li qaribuna ila Allah zulfa wannan sun tabbatar da ceto har sun wuce gona da iri ba ma tare da su na biyu su kuma suka wuce gona da iri game da kore ceto kamar mutazila da khawarij suka ce dukkan wanda yake aikata manyan zunubai shi ba zai samu ceto baran kiyama wuta zai shiga tabbata zai a wuta duk wanda ya mutu yana ƙarya zai shiga wuta kuma ba zai fito ba duk mutumin da ya mutu yana caca zai in ya mutu ba zai shiga duk mutumin da ya mutu yana zina bai tuba ba in ya shiga in ya mutu in ya shiga wuta ba zai fito ba haka dan liwadi haka masu cin riba duk manyan zunuban nan duk wanda ya mutu a kansu waɗannan suka ce su ba maganin ce su kawai in ka shiga wata ba za ka fito ba wannan ba ma tare da su ba ita ce aqidan ahlus sunna ba na uku shine aqidan ahlus sunna wal jamaa su sai suka shiga tsaka tsakiya ba su tabbatar da kowa zai ceto ba ba su kuma kore ceton da Allah ya tabbatar ba sai suka ce ceto ya tabbata a bisa yadda annabi ya tabbatar da ceto shi ne da sharuɗansa sharuɗa guda nawa ne sharuɗa guda nawa muke da su na ceto sharuɗa guda biyu akwai manya-manyan sharuɗa na ceto guda biyu sharaɗi na farko afuwan kafin muje can kafin muje can mun ce ahalus sunna wal jama'a sun yadda akwai ceto sun raba ceto sun sa sharuɗa da ƙa'idodi na ceto shi ne babu wanda zai ceto sai mutanen tauhiri da aƙida sannan ba za ka yi ceto ba sai da izinin ubangiji sannan wanda za ka ceton sai ubangiji ya yarda da shi wanda su ne sharuɗa ne man zalladi ya shafa inda hu illa bi izini sai ubangiji ya maka izini wanda za ka yi ceto kuma wala ya shafa una illa limanir taza ba za a ceta ba sai ga wanda ubangiji ya yarda wannan za mu zo kansa insha Allah to kafin mu zo ceto ya kasu kashi biyu shi asalin ceton kuma akwai ceto a wajen Allah wanda za a je gun Allah a yi ceto akwai kuma ceto a gurin mutane akwai ceto a gun Allah akwai ceto a gun mutane wanda za a je gun Allah kamar yadda muka gani a wannan aya din annabi ya je gurin Allah ya cece mu ko da ko kuma sauran ceto din zamu fade su to akwai kuma ceton mu na duniya wanda mu mutane muke wa ƴan uwan mu mutane shi kuma ya kasu kashi biyu akwai ceto na halal akwai ceto na haram akwai ceton halal akwai ceton haram shi da ake cewa shafa'a hasana da shafa'a sayyi'a shine wanda Allah yake gaya mana Qur'ani man yashfa'a shafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa man yashfa'a shafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha wanda yayi ceto a duniya ceto mai kyau Allah zai bashi ladan abinda wanda ya ceton ya je ya aikata na alkhairi Allah zai bashi ladan shi ba idan ka yi ceto na sharri na zunubi na sabon Allah mutum ka cece shi ya je ya saba wa Allah to duk zunubin da ya yi a ceton da kai kai ma kana da zunubi za mu bada misali a kansu gaba daya ceto mai kyau ceto mai kyau annabi da kansa ma ce ku yi irin wannan ceton wa 'yan uwanku ishfa'u tujaru wa yabdi Allahu ala lisani nabiyhi ku ceci 'yan uwanku Allah zai ba ku lada dan uwanka ne ka san yayi qualifying yana da digiri ba shi da hanyar da zai je a ɗauke shi aiki a gombe state university a federal university kashari federal inland revenue civil service commission wane ne duk ba shi da yadda zai yi kuma ya cancanta in ba ta irin ka kai da kasan mutane a gurin ba wannan ba Allah har ya mutu ba zai samu ba to sai ka karbi sibinsa ka karbi takardunsa ka san ya cancanta ba ku rike sharadin ya cancanta ka san tarihinsa mutumin kirki ne ba zai je kunyata ka yi sata ba zai kare mutuncin ofis din sai ka je ka nema masa aiki ta hanyar ka ubangiji duk abin da ya aikin kwarai na lada da kare haƙƙin musulmai da kare haƙƙin al'umma wallahi kana zaune ana rubuta maka lada haka mutum ne yana neman contract ka san zai iya yi mai kyau ya fi sauran sai ka je ka shige masa gaba aka bashi Allah zai baka lada mutum yana neman admission mutum yana neman aiki mutum yana so ya ga shugaban kasa mutum yana so ya ga gwamna ba yadda zai iya kuma da bukatunsa da kudadensa da wasu abubuwansa ka ɗauke shi ka masa ceto ka kai shi gabansa aka samu ya karɓi haƙƙinsa wannan ceto ne mai kyau duk wanda ya ceto mummuna kuma shi ma yana da zunubi yaro ne ka sani da kyar ya gama makaranta ba shi da ɗabi'a na gari ba shi da tarbiya a anguwansu ɓarawo ne ka karɓi sibinsa ka kai shi wani waje ka shiga gaba ka san kai babba ne in ka zo za a bashi aka bashi ya zo yana cin hanci da rashawa yana cutar al'umma kai ka masa ceto mummunan ceto ka san bai cancanta ba duk zunubin da ya za a rubuta maka zunubi za a rubuta maka zunubi 'yan siyasa a matsayinka na kana da haƙƙi ka yi screening sai zamana kansila ne ya tsaya ciyaman ne mutum ya tsaya state house of assembly house of reps ka je ka yi mulkotiyo da abin da ka ga dama ka kawo form na screening ka ba wa wanda ba shi ya cancanta ba aka ɗora shi akan kujera duk zunubin da ya yi kai da ka tsaya kana ciki to kar mu tsaya shugabanni mu dawo mu talakawa duk wanda ƙuri'ansa ta je ta dannawa wanda bai cancanta ba ya ji zaɓe duk ɓarnan da ya tare da kai ake rubuta maka zunubi wannan mummunan ceto ne sannan duk wanda ka zaɓe shi da manufa mai kyau da fahimta mai kyau duk kai kana ganin a ishtihadinka wallahi wannan shine yafi kowa nagarta sai ka zaɓe shi dan tsammanin zai yi abu na kwarai duk abin da yayi na kwarai kana tare da shi da lada in yayi kuskure Allah ba zai kama ka da kuskuren ka saboda kai ijtihadi ne amma kun san dan banza ne mutumin banza an gaya muku kuka je kuka zabe shi to wannan mummunar abin nan ceto ne duk abin da ya za a rubuta mu yanzu dukkan har nada jauro har nada kaza dazu nake ga wani malami ke magana Allah ya kara masa girma da daraja yake cewa a cikin wasu jihohinmu an kama sarkin da naira 700 ake bashi a dare a bashi 700 'yan ta'adda su shigo su kashe mutum 30 mutum 40 a 700,000 naira yanzu inda kai aka je aka yi sikirinin sarkin nan a fada ya zama sarki duk mutumin da aka kashe sai an rubuta maka zunubin kai ma ka kashe mutum haka in zaɓe kai inna allaha ya amurkum an tu'addul amanati ila ahliha Allah ya ce ƙuri'anka ƙuri'anka yanzu amana ce ana so ka je ka manna ta ila ahliha ga waɗanda suka cancanta wannan shine to wannan ceto mai kyau da mara kyau duk zamu same shi kar mu tafi sama mu dawo kanmu mu talakawa idan ka yadda aka baka taliya kwaya ɗaya, ka je ka danna zaɓe. wannan ceto ne mummuna shekara hudun nan barnan da za a yi ka sai da shekara hudun ka naira 600 a lokacin ma da ake bada taliya ɗayan 350 ne taliyar ka sai da shekara 100 shekara uku shekara nawa ne shekara hudun ka a naira 350 duk zunubin da za a yi da duk cuwacuwa da za a yi da duk fadin yanzu fadin na kuɗi over 5 trillion naira aka yi fadin ɗinta a kudin na Najeriya daga, daga 23 trillion ya tafi 25 trillion yanzu ana maganar 28 trillion a agri kadai ana maganar 1.2 trillion ko 1.1 abu a agri kadai a harkar noma abinda da ita muke ganin ubangiji sai tsamar da ƙasan ita ma a ce tutat na kudin duk cuwa za su tafi a bajin na najeriya duk sanatan da yadda aka yi wannan da shi zai gama lafiya bai yi magana ba kuma kuma bai dau mataki ba to wannan shine ceto na farko ceto na tsakanin mummuyanmu cikin ceto mummuna ya tabbata a hadisi usama ibn zaid usama ibn hadisin bukhari wata mata ta yi sata har ta zo garin banzan Allah sallallahu alaihi wasallam za a yanke mata hannu annabi ya ce za a yanke mata hannu sai aka yi mitin aka ce to gaskiya magana yanke hannu ba za a yanke ba ba wanda zai yi jarunta ya je samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar a yanke hannu sai usama usama bin zaid aka tura usama usama ya je samu manzo Allah ya manzo Allah ga abin da muka zo yi gashi kaza gashi kaza annabi ya ce a tashfa'u fi haddin min hududillah kai zaka zo haddi ubangiji ya ce gashi kai kace ga yadda za a yi annabi ce wallahi da fatima za ta yi sata wallahi da na yanke hannunta babu ceto a gurin zalunci amma yanzu mutum sai ya saci billions da kudi ku ganshi yana yawo ka je gidan prison zaka samu barayin akuyoyi da suke daure shekara biyu shekara uku ba su fito ba akuya ko ba a yanke hukunci ba to wannan shine ceto na bangaren mu 'yan adam to sai ta biyu ceto a gaban Allah ceto a gaban Allah ceto a gaban Allah ba irin ceto na wajenmu bane ba irin ceto na wajenmu bane Allah ne subhanahu wataala yake girma wasu daga cikin bayinsa ya zaɓi wasu bayinsa da suka cancanci azaba ubangiji ya sa wasu su zo su cece su a gabansa saboda mai saboda mai tauhidi ne yana da aƙida idan kana da tauhidi babu shirka a al'amuranka to ko da ka mutu da wasu kurakurai da zunubai ana sa ran watakil kafin a zo a farfajiya ba za a samu inda za zo su cece ka ba za ka shiga wuta din ba in kuma ka shiga wuta za ka yi samun wani ceton da zai fito da kai in kuma wani ceto bai fitar da kai ba to gwargwadon zunubinka za a kona ka a wuta a fit da kai a mai da kai aljanna to wannan shine nau'i na ceto to mai ceto zai yi ceto a wajen ubangiji ta ayi masa afuwa kaga gashi nan ga certificate ɗinsa na tafiya wuta yana riƙe da shi amma sai ga wani mutum kawai ya taho ya ubangiji ina neman wane a bani cetonsa a kai min shi aljanna ubangiji ce an baka amma za mu faɗi sharuɗan wanda zai zo ya nemi ceto ɗin so da haka wannan ceton shine wanda ake yinsa ga mutane masu kaba'ir masu manya-manyan zunubai sun mutu da manyan zunubai amma ba sa shirka ga Allah subhanahu wataala shi yasa karka yadda laifinka tsakaninka da Allah ya zama akwai shirka babu zuwa gurin boka babu daura guru babu daura laya babu fassare-fassaren ayoyi da yadda aka ga dama babu cin mutuncin ubangiji wajen tabbatar da sifofinsa wajen sunaken Allah karka yadda a dora ka akai karka yadda a ce maka akwai wani wanda zai shi gausu ne mai yaye bala'i a duniya ba Allah ba karka yadda iyaka abudu wa iyaka nasta'in a nuna maka ko ni shehi da zai iya yaye min damuwa zai iya sauka mana ruwan sama zai iya kaza karka yadda a ce akwai kabarin wani wai in ka ziyarce shi zai maka kaza ko kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka ziyarta ka roƙa ubangiji bai bashi wannan damar ba da bashi wannan damar ba in ku an bawa manzon Allah yana kabari ya amsa maka ya yaye maka to kwadaya yaye wa abu talib lokacin zai mutu Allah ce in la tahdi man ahbabta yana raye Allah bai bashi ba sai yana fake a cikin kabarinsa ubangiji zai bashi Allah bai fada ba kisa annabin da kansa yace Allahumma la tajal kabari watanan yu'bad kar ka sa kabari na ya zama idi ya zama abun bauta a zo ana bauta min ya ubangiji Allah annabi ya tsine wa yahudawa aka ce me yasa kake tsine musu yace ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid sun riki kabarurrukan annabawansu masallatai su je suna bauta musu suna musu sujjada babu wanda aka bawa a duniya ubangiji kadai ake bautawa a lahiran ma dai kaga annabin da an bashi ceton fa tun daga duniyan nan za mu zo mu fada tun daga duniyan an bashi ceto amma in yaje sai ya zube amma yanzu ana rudanka akwai wani shehi wanda in an zo shehul bakari in an zo ranar kiyama duk waɗanda suka dau dariƙan bakari in dai suna binta yadda ya kamata an baka dariƙan kana kula da ita duk zunubin da kai duk sabon Allah da kai yana da riga mai babban aljihu aljihu dubu saba'in yana ɗauka duk aljihu ɗaya zai saka dubunnai kaza ana farfajiyar kiyama zai wuce gaban Allah ya zuba ko aljanna Allah bai gan shi ba haka ake faɗa fa kai ma hukacin ina ne kai na kake shehu ibrahim inyas shehu ibrahim inyas a ce shi ne gausu gausu mai yaya bala'i da damuwa ta duniya yassa allah ya mata albarka kwanan nan ta fito ta ce ana yi wa babansu sharri ta ce karya ake wa babansu abinda ake fada ba gaskiya ba ne a zo a ce lam yadid wa lam yulad kaji shehu barhama wani waje aka ce barhama uban allah inyasi ba kun san wakan ba Esther ta ce sharri ake yi ƙarya ne babanta ba inda ya bar musu wannan abun yanzu da su da suka fada da ita Esther da ta ce ƙarya ake wannan za mu ɗauka sai mu ɗauki na Esther tun da abu mai kyau ta fada sai mu ce duk abin da aka rubuta ma aka ce shi ya rubuta ya ce kaza in irin akwai wayannan kurawa sai mu ce ƙarya ake masa ba shi ya rubuta ba wasu munafukai ne suka rubuta kenan ku da kuka rike ku jefar ba gaskiya bane yarsa ta ce ƙarya ake yi mu zo mu hakikance mu ce wallahi shi yayi shi yafi mana ko mu ce ba shi yayi ba waɗanda suka rike su jefar wanne yafi shi ne yafi mana sauki to karka yadda in ka mutu da irin wannan baka cikin ceto ma ba za mu zo mu ƙara tattaunawa a gaba insha Allah to saboda haka masu manyan zunubai za a yi za a cece su in babu shirka amma kana da shirka daga nan ba ka shiga dan wuta ne ba za ka fito ba har abada to amma za a yi ceton da sharaɗi guda biyu sharaɗi na farko wanda zai yi ceton dole ya zama na ba shi da shirka a ayyukansa ya mutu baya shirka na biyu duk nagartansa sai Allah ya masa izini haka Allah ya fara man zallati yashfau indahu illa bi iznihi illa min ba'di ay ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda sai bayan Allah yayi izini ga wanda ya ga dama fa don ka mutu ba ka shirka ba shi ke nuna Allah ya yarda da kai ba sai wanda Allah ya ga dama wa yarda kuma ya yarda da shi na ɗaya kenan kai sai an yarda da kai shi yasa abu hadisin Abu Huraira ingantacce zai samu annabi ya ce ya manzon Allah man as'adun nasi bi shafa'atika wane ne ya zai zama fully qualified ya zama wanda zai ceto ranar tashin alkiyama wanda kai ku zaka cece shi wanda yana karkashin wanda zaka cece shi annabin fa annabin ba kowa zai ceta ba sai annabi yake cewa man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi shine wanda yace la ilaha illallah musulmi ne mai aqida babu shirka shine nake da iko na ceta amma duk mushriki Allah ba zai ban dama ma na cece shi ba annabi ne ba da amsar nan to shi yasa sharadi na biyu kai wanda za a cece ka dole ka zama kana da aqida kana da tauhidi dole ka zama ahlus sunna mai kyau babu shirka lamarinka babu guru babu laya babu boka ba kame wasu shehunne ka rike wani malaminka ka rike wani kaza shi zai yaye mana kaza shi zai saukar mana da kaza ka zo za ka faɗi ka kira sunan shehi ka zo za ka yi rantsuwa ka rantse da sunan wani ka rantse da sunan annabi ka zo ka na kiran sunan usaini yan shi'a kenan su tafi karbala karbun wa bala su je wannan gurin suna ɗawafi a kabarin sayidina husaini ko su tafi misra kai kana can kana cewa kana tafiya wajen karbala kana cewa kabarin wasu na cewa kabarin sana misira mutanen suriya ma sun ce a kabarin yana gurin mutanen iraki ma sun fada kwanan nan ma sai yan ethiopia nan afirka suka ce kai kabarin nan duk hauka ake fa a nan ethiopia aka kawo shi kana nan kana hauka kwanan nan ma za mu zo mu ce yana najeriya yana ana ta wasa da hankalin yasa wani malamin mu a misira ya ce kai kabarin husaini yana da yawa a duniya sai muka ce ya shek to yanzu nan gurin Hussein din nan jikin jami'ar Azhar wayanda suke zuwa suke ziyarta yace ka je ka ziyarce shi da jin a jikinka cewa shi din ne da ba shi bane Allah zai baka lada da ba shi bane ziyara fa aka fada ziyara yadda aka ce in ka je ziyarta makabarta akwai lada to shi ma kabar makabarta ne ba ka je ka roke shi ba ba ka yi kaza ba ba ka yi kaza ba to ka je kana kiran sunansa kana cewa ya cece ka to wannan shine sharadi na biyu sai Allah ya yarda shi lamin ba da zana lima sha wa yarda kafiri Allah ba zai ba zai bada dama a cece shi ba shi ba zai ceto ko ba za a cece shi ba babu wani wanda ya mutu ba musulmi ba za a masa ceto sai mutum daya duk wanda ya mutu ba musulmi ba babu wanda za a cece shi sai mutum daya shi ma ba full ceto ba shi ma ceto ne na a rage masa azaba shi ne wane ne shi ne abu talib shi ne abu talib wannan shafa'a ce khassa wanda aka keɓance ta annabi sallallahu alaihi wasallam sake zamu yi magana a kanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki ubangiji a sassauta masa azaba aka ce an amsa masa za a dan sassauta masa azaba ceton a gaban Allah ta kasu kashi biyu akwai ceto kas da annabi sallallahu alaihi wasallam shi kaɗai ne zai wannan sun kasu kashi biyar akwai kuma ceton da za mu iya shigowa mu ma za mu yi da mu da annabi duk za a iya yi amma ceton gaba ɗayan su kashi biyar ne dukan su kashi biyar ne wasu kaso mai yawa shine annabi shi kadai ne yake da su amma akwai wani ceton wanda kowa zai iya yi wasu wanda wanda wanda ya qualify zai yi to ga sunan zamu fara bayanin ta akwai ceto mushtarak wanda mala'iku za su yi annabawan Allah za su yi salihan bayi za su yi jarirai annabi ya gaya mana duk wanda yake da tauhidi yake da aqida bai saba wa Allah ba ƴaƴansa jarirai suka mutu daga uku zuwa sama ko daga biyu zuwa sama za su cece ka daga wuta su dawo da kai aljanna wata mata ta zo ta ce ya manzo Allah har daya annabi ce kai har guda daya ma har daya ma in baka a shirka ba in baka shirka duka wanda za su yi ceto a wajen Allah to sai ceto kas na annabi kas na annabi su ne kashi biyar da muku da wannan annabi kadai aka yi wa ina so ku biyo ni daki daki har za mu zo kan wannan aya ceto na farko ceto na farko shine ceto ga mutanen da da kiyama bayan an yi tashin alkiyama mutane suna tsaye a almawqif ranar tashin alkiyama lokacin da bacin rai da tashin hankali rana ta sauko ƙasa ana cikin bala'i mutanen da suka taru a farfajiyar kiyama suna roƙon a cece shi ubangiji ya zo ya yi hukunci ɗan aljanna tafi aljanna ɗan wuta ya tafi wuta wannan ranar kowa yana so har kafiri shi wutansa tafi masa alheri da wannan tsayuwan ina kuma ga ɗan aljanna in dai ɗan wuta ya shiga wuta ya fi masa alheri da wannan tsayuwan ina kuma ga ɗan aljanna wanda gidan daɗi zai tafi kasan shi kan yana wuta ne ba za ka kira shi kenan to ana shan azaba mutane za su tafi wajen annabi adam hadisin da muka faɗa a can su da wajen annabi Musa su da wajen annabi Isa har su zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ce ana laha ana laha sannan ya zo wajen ubangiji yayi sujjada ya gode wa Allah yayi sana'i ga ubangiji annabi ya ce Allah ya ce irfa ra'sak wa saltuta washfa tushaffa daga kanka roki a baka bayan yayi addu'a ya nemi izini ba zai ba mubasharatan ba zai zo ga Allah ce Allah kamar ce to a'a sai yayi iso da kalmomi sai yayi fadanci sai ya kankan da kansa ya yi sujjada ya yi addu'a ya yi sana'i ya yi tawassuli da sunakin Allah subhanahu wa ta'ala sannan a ba shi izini annabi fasa ya yi wannan wanda kuma tuntunin an ba shi garanti certificate duk annabawan duniya kai kaɗai ne za ka yi wannan amma ku ga in ya jefa ya san za a ba shi ɗin amma kuma ku ga yadda zai yi sannan sai a yi masa sai a ba shi a ce masa an amince maka za a yi ceto wa ya ake subhanahu wata'ala li fasl al-qada wannan shine ceto na farko ina ga karatun ya fara fitowa ba ubangiji zai zo fasl al-qida fasl fasl al-qada shine fadin Allah mukin sarki kalla idza dukkatil ardu kalla idza dukkatil ardu dakkan dakkan wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa kasa zata zatsatsage zata fashi sashin ta ta bubbude tayi tayi ta raurawa sai ta fitar da duk abin da ke cikin ta wa akhrajatil ardu athqalaha sai ta fitar da duk abin da ke nauyi a cikinta duwar watsu din nan da ma'adinai da duk abin da ka sani sai sun zama ta zama empty ta zama ita kadai ne waje a rabbuka wal malaku saffan saffan hal yanzuruna illa ayatihumullahu fi dhulali shine wannan aya shine ubangiji sai ya zo saboda ya fasulul khitab ai fasul abin nan alqada idan ubangiji ya zo wannan abin da annabi ya je ya nema aka bashi shine abin da ake ce masa maqamul mahmud maqamul azim wanda ubangiji Allah ya bashi shine wanda dukkan annabawan duniya sai sun zo sun yi wa annabi haka sai sun jinjina masa sai sun yadda shine mai gida sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine wanda Allah ya gaya mana wa minal layli fatahajjat bihi nafilatan laka asani ya ba'athaka rabbuka maqaman mahmudan wannan maqaman mahmudan din nan li'annahu yahmaduhu yahmadu alayhi al-awwaluna wal akhirun mutanen farko da na ƙarshe duk sai sun zo sun gode masa wannan falalan su zata bayyana annabawa su jinjina masa su ce ba wanda isa wannan abun sai kai wannan shine hal yanzuruna illa ayyatihumullahu fi zulalin min al-ghamami wal mala'ikatu wa qudiya al-amru ila allahi turja'u al-umur wannan shi kadai ne annabi zai wannan ceto din sai ceto na biyu wannan kas ne shi ma annabi ne kaɗai zai in aka yi wannan hukunci din dan wuta ya tafi a dan a wuta dan aljanna ya tafi aljanna to wannan ceto na biyu din dan aljanna in ya zo ba shiga zai yi aljanna kadai ba kofar aljanna a rufe take to annabi nan ma ya zo ya sake sabon ceto wa ƴan aljanna a buɗe musu aljanna duk ɗan aljanna in ji wani malamin mu duk ɗan aljanna in ya in ya tafi aljanna aka bai certificate ɗinsa a dakalin aljanna zai zauna zai je zauna a dakali babu shiga kofan a rufe ne alarma ina ga haka ayoyin qur'ani suka faɗa ko wasiqa guda biyu وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها kun ga da aka zo wajen kafirai wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat su daga tazo a bude ne wutar shiga ake yi amma aljanna hatta idza ja'uha wa wa in suka zo zuwan su daban bude ta daban to wannan budewan shine annabi zai zo ya nemi ceto cewa a taimaka a bude musu su shiga aljannan su wannan shi ne sai a buɗe musu fa yushfa'u fi unasin min min an yurfa afwan tayi bari mu dauke ta yanzu mun yi ta ba mu iso kanta ba shine za a nema musu ceto su shiga cikin aljannar tasu sai su shiga aljannar su wannan shine nau'i na ceto kashi na biyu sai kuma nau'i na ceto kashi na uku yanzu kun gani biyu mun ce za a nema annabi zai nema a buɗe za a samu ceto annabi zai sa a buɗe musu kofa a shiga aljannansu to sai ceto na uku ceto na uku shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an shiga aljanna zai zo ya sake neman wani ceto daban ya Allah wannan nan da ka ganshi aljannansa ka bashi mai hawa 40 amma akwai shi da riko da sunna yana da koyi da ni yana da kaza ya ubangiji ina neman ceto a ƙara masa sai a ce a mai da ita aljanna mai hawa 200 a ɗaga musu darajansu a ɗaga masa a faɗaɗa masa ita to wannan shine ceto kashi na uku ceto na hudu wannan ceto na hudu mushtarak ne a shafa'a fi ahlil kaba'ir annabi zai ceto ga waɗanda suke manya-manyan zunubai wanda sun shiga wuta su fito wasu kuma za su tafi wutan Allah ya tsare su a yi aljanna da su wannan ceton ba shi kadai ba ne sallallahu alaihi wasallam wannan ceton ɗa zai iya ceton mahaifinsa uba zai ceci ɗansa ƙur'ani zai ceci ma'abotansu liman zai ceci mamunsa mamu za su ceci liman yara wanda suka mutu ba su balaga ba za su ceci iyayensu mala'iku za su yi ceto annabawa za su yi ceto azumi zai yi ceto wasu nau'uka wayannan ceto ne wanda ubangiji yake zaben wasu ya basu wannan shine muka ce khawarij ba ma tare da su khawarij suka ce duk wanda ya mutu yana manya manyan zunubai shi ba za a cece shi ba idan ya shiga wuta zai tabbata zai dawwama ba zai fito ba su kuma mu'tazila suka ce yana da manzila bainal manzilatayn baya wuta baya aljanna amma kan ta tsaye su sai ga duka kame kame ne a cikin albansu wannan shine ceto na hudu ceto na biyar shi ne kashi ma ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne kadai shi ne wanda mun riga mun faɗe shi a baya na amminsa abu talib ya rasu yana ya mutu yana kan shirka yana kan addinin abdul muttalib al mushrik kamar yadda muka faɗa ya mutu yana cewa ana ala dini abdul muttalib so da abu talib ya rasu ba musulmi ba ya rasu akan milla ta abdul muttalib kuma ya mutu akan haka yana daga cikin yan wuta wanda zai tabbata a cikinta sai dai Allah subhanahu wataala ya karbi ceton annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya manzon Allah ya ya ubangiji ina roko a sassauta masa azaba aka ce an sassauta masa azaba azaban su zata zama ma yura anna ahadan ashaddu minhu azaban an duba an ga babu ma wani wanda ya fi shi azaba a yan wuta amma an sassauta masa din ma annahu ahwad ahlin nari azaban duk da cewa shine makaskancin azaba a cikin wuta amma yan wutan ba a ga wanda ya iso shi ba azaban sa mai girma ce to wannan azaba ga masu ayyukata kaba'ir azaba ce mushtarak wanda mala'iku za su yi annabawa za su yi waliyan Allah za su yi salihan bayi za su yi yara da suka mutu ƙanana za su yi wannan ayan tana tabbatar mana da sifa ta ubangiji tana tabbatar mana da sifa ta zuwa hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin min al-ghamami wal mala'ikatu wa qudiya al-amr wannan ana nuna mana akwai sifatul maji wannan sifa ce fi'iliyya sifa ce fi'iliyya idan Allah ya ga dama ya yi ta in ya ga dama ba zai yi ba sabanin ash'arawa asha'ira yadda suka fassara ayan sun jirkita sifofi na ubangiji yanzu mai jalalai ne mai jalalai da ya zo fassara ayan da ya ce haliyan duruna sai ce haliyan tadru tarikuna dukul fihi illa ayyatiyahumullahu kun ga gurin ko illa ayyatiyahumullahu sai ce ai amruhu har ubangiji ya zo musu ya ce ai al'amarin ubangiji sai ya ɗauko faɗin Allah mai zaki au ya a ci amru rabbik ai azabuhu ya ce ai azabuhu fi zulalin jam'u zulla min algaba mai asma wal mala'ikatu wa ƙudi al'amru sun ma'amara halakahu wa ilallah turjawul umur amma duka ya yadda mala'iku za su zo ya yadda duk sauran za su zo amma ya kore na ubangiji shi yasa az-zamakhshari a cikin kashaf yake cewa hal yanzuruna illa ayyatihumullahu kun san zamakhshari yana da wayo yana da wayo idan yazo ash'ariyancin sa in baka bi a hankali ba wallahi sai ya kai ka ya baro da ya kawo wannan ayan har yanzu na illa ayyatihumullahu fi dhulalin min al-ghamami wal mala'ikatu wa qudiya al-amru ila turja al-umur sai yake cewa itiyanullahi itiyanu am itiyanu amrihi wa ba'sihi ka ƙaunihi ta'ala ya a ce ya amuru rabbika ja a hun ba suna wai juta an yi kudan matu bihi mahzufan yani an ya a ce ya humullahu bi ba sihi ku duba yadda suke fassara suke tawili au bi nikmatihi liddilalati alaihi bi qawlihi fa inna allaha azizun tunda Allah ya ce azizun kenan ba shi zai zo ba nikmatuhu ne wa azabuhu za su zo amma da ya zo sai ce wal mala'ikatu sai ce wa ƙuri al mala'ikatu bin raf'i hali yan zuru na illa an ta a ce hun mala'ikatu wa bin jarri atfun alazil ya ce an karanta shi bin jar atfun alazil au alal gamami zamakshari ya ce idan aka tambaye mu aka ce me yasa aka ce lima ya atihimul azabu fil gamami daga nan ma rusa kansa yake fa rusa kansa zabuksar yake yace to me yasa zaka ce tunda mun fassara shi da azabu ko amnu rabbik ai zaka yi tambayar mu me yasa azaba za ta zo musu fil gamami a cikin gamam wal gamamu kuma mazinnatur rahama gamam kuma gurin rahama ne fa idza nazala minhu al azabu kana al amru afda wa ahwal yace in azaba ta zo ai abun yafi bada haushi yafi kaza li'anna sharra idza to kaga anan gurin in an ce ghamam da zil gurin rahama ce azaba ya dace mu ce ko ubangiji ya dace ubangiji ya dace kisa daga wannan duka fassaran su ne in ba ash'ari yana maka fassara yana so yayi tawilin sa sai kaga yana baka wahala yanzu duk wannan zagayen don Allah wadan me ka fahimta a nan gurin kawai hal yanzuruna illa ya'tiyahumullah ubangiji zai zo da irin sifansa da yadda ya ga dama ba mu san irin sifar ba wannan shine aka tambayi Imam Malik an ce Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa ubangiji ya daidaita akan al-'arshin sa aka tambaye shi kaifa al-istiwa ya daidaita yace al-istiwa ma'lum ai an ce daidaita kan kowa ya san kalmar amma wal kaifu majhul taya Allah ya nasa ba wanda ya sani sai shi kadai wal imanu bihi wajibun kuma kai imani tunda Allah ya faɗa haka ne to kai kace eh haka ne saboda haka nan Allah ya ce mana zai zo to sai mu yi imani da hakan yaya zai zo wannan kuma ba mu sani ba Allahu a'lam wasu'alu anhu bid'a duk wanda kuma ya tambaye ka to taya Allah zai zo wannan dan bid'a ne na'am alarma mu je aya ta gaba
سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب ubangiji yace sal bani isra'ila ka tambayi banu isra'ila wannan wa ake cewa ya tambaya din annabi sallallahu alaihi wasallam ko mu kowa sal bani isra'ila الخطاب هل هو للرسول صلى الله عليه وسلم وحده أو لكل من يأتي لكل من يأتي خطابه annabi ne yake magana salbani isra'ila ko kowa ne salbani isra'ila ka tambayi banu isra'ila kam atainahum ay kam a'tainahum nam ataina bi ma'ana a'taina kam atainahum abinda min ayatin bayyana sau nawa nawa nawa nawa kashi kashi nawa muka ba su ayoyinmu mabayyana muka kawo musu su dalla dalla amma suka gibi wa man yubaddil ni'matallahi duk wanda ya canja ni'imar Allah min ba'di ma ja'atu bayan ta zo masa fa inna Allah shadidul iqab lalle ubangiji mai tsananin iqab uquba ne sal bani isra'ila kam atainahum min ayatin bayyina ka tambayi bani isra'ila kam atainahum min ayatin bayyina sau nawa kashi kashi nawa muka basu na daga ayoyin mabayyana ay hujjatun qati'a ala sidqi Musa ko a bisa annabtan annabi Musa cewa shi annabi ne daga wajen Allah ne su bi addinin annabi Musa ayoyi nawa muka basu sun fi curin masaki walgada ce na musa tisa ayatin bayyanatin an ba annabi musa ayoyi guda tara mabayyana aka ce fas albani isra'ila a hukum fa qala lahum fir'aun inni la'azunuka ya musa sura ayoyi guda tara aka basu alar makamin su ko ba mu fassara su ba ayoyi guda tara da aka bawa banu isra'ila suka kibi shine salbani isra'ila kuma ace nahu min ayatin bayyana kawo su in kai ta kawo ka tuna wancan ayin ka tuna can ka tuna can ka tuna can in ka kawo tara ni kuma sai in ƙara wasu banda naka wannan guda tarin su ne manya na'am
ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون ana rabba ka kawo guda biyu na'am فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات ka مفصلات kawo guda bakwai ala ramma saura biyu saura biyu ai ba zan dana ba ina suke na'am
وما تلك بيمينك يا موسى أها.
قال هي عصاي تقوى.
أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى ka kawo takwas wannan za a yi da قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية har تسعى yanzu a ɗaya kake قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى أها.
واضمم يدك إلى نعم.
جناحك
wannan su ne salbani isra'ila kam ate na hun min ayatin bayyana ayoyin bayyana bayyana bayyana bayyana su ne guda tara su ne guda tara riga ya ce da musa tisa ayatin bayyanatin su ne guda tara amma banda wayannan guda tara akwai wasu wa zallalna alaihimul ghamama wa anzalna alaihimul manna was salwa kulu min tayyibati ma razaqnahum sannan kuma da wasu ayoyin da aka yi musu ana saukar musu da kaza ana saukar musu da kaza duka wayannan ayoyi ne aka yi musu amma suka kafirce suka kibin su wa man yubaddil ni'matallah duk wanda Allah ya bashi ni'ima ya kibinta ya canja ta min ba'di ma ja'atu bayan ta zo masa fa inna allaha shadidul iqab lalle Allah mai tsananin azaba ne shi sa Allah ya fara wani waje alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar wai baka ganin alam tara alladhina baddalu ni'matallahi wanda suka canja ni'mar Allah wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'atu kenan alam tara alladhina baddalu ni'matallahi kufran suka mai da ita kafirci wa ahallu qawmahum daral bawar ay daral halak jahannama yaslaunaha makomar su kenan shadidul iqab din nan da aka fada jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar waja'alu lillahi andadan kaga duk abin da suka yi kenan kafircin waja'alu lillahi andadan liyudillu an sabili qul me fa inna masirakum ila an-nar qul li ibadiyal ladina amanu to a cikin wannan aya in muka shiga aya ta gaba za a ga wasu kuma sun yi biyayya su ne qul li ibadiyal ladina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya har zuwa karshen ayoyi din to salbani isra'ila kam atainahum min ayatin bayyina wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'atuhu fa inna allaha shadidul iqab za mu tashi zuyina lilina lilina kafaru hayatud dunya insha Allah ta'ala in Allah ya samu na raye a gobe da izinin Allah subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh